أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu dama haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidu al'ansar a karatun littafinmu na nuniyatul kaftani yau muna ranar litinin 24 ga watan shawwal a duwalin harij 23 shekara ta dubu da ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai ga sha biyar ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ishirin miladiya a yau insha Allah za mu tashi a jilsa a sadisa ashara zama na goma sha shidda a darasin da ya wuce mun tsaya a baiti na ɗari da hamsin a yau cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a baiti na ɗari da hamsin da ɗaya ya muhammad al-qahtani صديق أحمد صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزهها قد جاءنا في النور والفرقان أكرم بعائشة الردى من غرة بكر مطهرة الإزار حصان هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرس هي عرسه هي أنسه هي علفه هي حبه صدقا بلا إدهان أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مختلفان لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان هو أزهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان ومضى وحل الأمر شورى, شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على أثمان من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة سفر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني زوج البطول أخر الرسول وركنه ليس الخروج منازل الأقران نعم يقول محمد القحطاني صديق أحمد صاحب الغار الذي صديق أحمد صاحب الدار الذي هو في المغارة والنبي اثنان هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزهها وأبو المطهرة التي تنزلها قد جاءنا في النور والفرقان قد جاءنا في النور والفرقان أكرم بعائشة الرضا من حرة أكرم بعائشة الردى من قربة بكر مطهرة الإزار حصان ذكر مطهرة الإزار الصاني هي زوج خير الأنبياء وبكره هي زوج خير الأنبياء وذكره وعروسه من جملة النسوان وعروسه من جملة النسوان هي إرسه هي أنسه هي علفه هي إرسه هي أنسه هي علمه هي حبه صدقا بلا إدهان هي حبه صدقا بلا إلهام أوليس والدها يصافي بعلها أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مختلفان وهما بروح الله مختلفان لما قضى صديق أحمد نحبه لما قضى صديق أحمد نحوه دفع الخلافة للإمام الثاني دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة أعني به الفاروق فرق عروة بالسيف بين الكفر والإيمان بالسيف بين الكفر والإيمان هو أسحر الإسلام بعد خفائه وأظهر الإسلام بعد خطأه ومحى الظلام وباح بالكتمان ومحى الصلاة وباح بالكتمان ومدى وخلى الأمر شورى بينهم ومدى وحل الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل حتمة القرآن وترا فيكمل حتمة القرآن ولي الخلافة سحر أحمد بعده ولي الخلافة سحر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخى الرسول وركنه زوج البتول أخا الرسول وربه ليس الهروب منازل الأقران ليس الغر بمنازل الأقران زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na 151 siddiqu ahmad sahibu sahibul garil lazi huwa fil magharati wan nabiyyu sunani a nan bayan a darasi wanda ya gabata malam ya yi bayani akan falala ta sahabbai guda biyu wazirai wanda suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama abubakar siddiq da umar bin khattab yanzu kuma hannu sai fara hawansu da ɗaya zai zano falalarsu da makamansu da ɗaya sai fara da abubakar siddiq radiyallahu anhu sai mala yace siddiqu ahmad abokin ahmad ahmad min asmin asma'ir rasul sallallahu alaihi wa sallam يأتي من بعد اسمه أحمد بسورة الصف يعني أبوكم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الغار ما أبو تنغاري وأن دشيد النبي lokacin da za su yi hijira daga makka zuwa madina kafirai sun biyo su suka buya a wani kogo wanda ake ce ma kogon sau gara sau shi ne sai ake ce mai sahibul gaya shi abubakar siddiq radiyallahu anhu huwa fil magarati wanda biyu suna ne shi a cikin wannan kogon da shi da annabi su bi rakni babu wani na ukunsu ya isa ya isa badala wannan ga abubakar siddiq radiyallahu anhu lokacin da annabi aka ce hijira ya ce abubakar kai zakkaraka ne wannan yana nunawa akan cewa abubakar kenan huwan lazi sayati ba'dahu sallallahu alaihi wa sallam kenan anan ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zabi annabi sallallahu alaihi wa sallama mafi tsoron Allah daga cikin sahabbai wanda ya fi kowa tsoron Allah daga cikin sahabbai wanda yi kowa ɗaukaka daga cikin sahabbai wanda yi kowa falala daga cikin sahabbai abubakar siddiq radiyallahu anhu mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa law kuntu muttahizan halilan lattahastu ababakar halila da ina ɗaukan halila a cikin al'umma ta masoyi da na ɗauki abubakar siddiq shine halil wa huwa afdalul isnayn kenan annabi sallallahu abubakar siddiq shi yayi falala fiye da kowane sahabi walaisa fi fadlihi haqqun min shani umar kuma a'a wai a falalar shi ba ya rage ma ba umar ne ko kuma wani sahabi wani daraja a'a kowa Allah yana dora shi inda ya ga dama sannan a nan kuma ya shiga aya ta zo akan annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar har aka wadi abubakar wannan sahibul garin lazi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru saniya ithnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana a cikin suratul tauba ya zo a cikin hadisi ingantacce lokacin da kafiran suka zo annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da abubakar suna cikin koko suna ta bincika anya suna nan sai su ce kai gusa har da wani kokon suke tafiya ya ce kawai wannan kogon an jima ba a shige shi ba shi bokan a cikin a cikin wannan in na shi bokan cin na shi cin an jima wannan kogon ba a shige shi ba sai abubakar siddiq yake cewa ya rasulullah law nazara ahduhum tahta qadamaihi la absarna da ɗayan su ya diba ha kawai kasan kafin shi haka da ya gan mu ba gab da su suke sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ma ya ababakar ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma menene zatarka da mutum biyu wanda Allah ne na ukun su kenan suna cikin kariya Allah subhanahu wa ta'ala hadisi wanda Buhari da Muslim ya rawaito kenan fa hafizallahu nabiyahu wa hafizallahu sadiq nabiyahu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa ardahu kenan Allah ya kare annabin shi kuma ya kare abokin annabin shi Abubakar Siddiq yadda Allah ta tabbata a gare shi sai ce a baiti na 152 a'ani ina nihin da sahibul gar ababakarin lazilam ya fitare abubakar wanda bai saba ba min shar'ina bai huta ba daga cikin ahalus sunna wal jama'a bai kawo cece ku ce ba fi fadlihi rajulani kenan anan yabo ne yake da abubakar siddiq yarda Allah ta tabbata a gare shi shine shehu sahaba jami'an kuma shine akdamuhum islaman annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa game da abubakar a nan a'ani ababakar lazi lam yahtalif min shar'ina fi fadlihi rajulani inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kare annabi sallallahu alaihi wasallama a gindin ka'aba har yake cewa abubakar a taktuluna rajulan an yaqula rabbiyallah a tafkiruna rajulan shin yanzu kun kashe wannan bawan Allah kawai dan ya ce muku yarda Allah ta tabbata dan ya ce muku Allah subhanahu wa ta'ala kawai shine kaɗai kamata a bauta ma yarda Allah ta tabbata a gare shi sai yake cewa ko shehu ashabin nabi shine shehi na dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa khairuhum kuma shine mafi alkhairinsu wa imamuhum kuma shine limaminsu lokacin annabi yana da rai kuma da lokacin da annabi ya da annabi ya yi wafati ya rasu lokacin da annabi da ran shi annabi bai huto ga sallah sai ya turo ci abubakar radiyallahu anhu ya ja sallah idan kun ga wannan duka ishara ce akan cewa abubakar siddiq ya hau wannan khilafin bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu kenan wa imamuhum kuma li'annahum aqdamuhum islama ya yi kowa wannan riga ya kowa musulunta minar rijal daga cikin latijawa ya yi kowa musulunta wa afdaluhum daraja kuma ya yi kowa daraja wa aksaruhum sahaba wa mulazama lil mustafa kuma ya yi kowa cuduwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kowa zamantakewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan shine kuma hablu sai ce a baiti wannan hakan gaskiya ne bila butulani ba tare da wani ragi ba ko kuma ba tare da fatanci ba wa abul mutahharati shi abubakar siddiq baban tsarkakakka ne tsarkakakka wace ce tsarkakakka iya abubakar aisha radiyallahu anha allati tanzihuha qad jaa fi an-nuri wal furqani wanda tsarkakar ta ta ba banza bane aka sa mata sunan tsarkakakka tsarkakar ta ta ta zo a cikin suratul furqani an gane ko ta zo a cikin suratul nur wal furqani kuma a cikin alqur'ani wannan zikirul khas wal am ake ce me an kawo suratul nur kuma aka kawo al-furqan wal furqan ismun min asma'il qur'anil karim kenan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa mata tsarkakakka ya tsarkake ta lokacin da aka mata sheri sheri aka mata daga cikin munafukai aka mata sheri ake ce ma abin hadisatul if sun tafi wajen yaki wajen dawowa aisha sai ta yi makara ta mance wani abu ba ta ɗauko ba sai ta koma kuma da ta yi har alwabad ya barta sai yanzu sai wani sahabi wanda yake tsayawa a baya dama ya gami aka bari a nan sai ya ga aisha ashe ita kuma ta mance ta ankara sai ya ɗauko ta kawai da ma wannan munafukai daga cikin mutanen da suka je wajen kofai suka ringa a'a ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza suke tabatanci suke tabata ta shine har yanzu akwai wa'insu firar wa'insu wanda suke bata ta shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ta dalilin wannan abun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabto aya a cikin suratul nur wajen kashi guda da rabi akan ya tsarkake Aisha radiyallahu anha tun daga sama anda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له, له عذاب عظيم حزوا عند الله سبحانه وتعالى يكتوى الحبيسات للحبيسين والحبيسون للحبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم هكذا jai kenan har nan ta wajen fashi guda da rabi Allah subhanahu wa ta'ala yana tsarkake ta idan kun ga ya isa ga Aisha wannan falala akan cewa a ce mata tsarkakakka shine sai ya ce mana anan a baiti na 155 akrim dan haka wallahi ka girmama Aisha wannan bi Aisha tarida Aisha yardadda mu rike wannan suna na biyu kenan wanda Aisha take da bayan al-mutahhara kuma ana ce mata Aisha turrida Aisha yardadda min hurratin bikrin mutahharatin yarinya ce wanda aka tsarkake ta aka kawo mata garkuwa mutahharatul izari hasani garkuwa daga sama daga sama ta bakwai Allah subhanahu wata'ala ya sauko alqur'ani don a tsarkake ta hiya zawju khairul anbiya'i wa bikruhu tace matar mafificin annabawa kuma hallo a cikin matan nashi wa bikirhu kuma hallo ita ce budurwa a duka mata annabi sallallahu alaihi wa sallama aisha ce budurwa sauran duka zawaru ne wa bikirhu wa arusuhu min jumlatul niswani kuma ita ce amarya shi gina nan laraba an ce arus kenan budurwa wadda aka ma arme min jumlatin nusuwani a cikin matan shi guda tara kenan a nan ana so a ce akrim bi ummin mu'minin a siddiqa bintu siddiqa ka karantar da ita ka ba ta girmanta ka ɗarra da ita ita tsarkakakka ce ka yarda da ita ita ce aisha turrida ka yarda da ita ita ce as-siddiqa bintu siddiqa ɗaya kenan mai gaskiya ɗiyan mai gaskiya kuma zaujatu sadiqul masduq matan mai gaskiya abun gaskantawa wa hiya tahira al-mutahhara ita ce tsarkakakka abun tsarkakewa al-mubarra'a min fawqi as-samawati as-sab'a wadda aka tsarkake ta tun daga sama ta bakwai radiyallahu anha wa arda ina Allah ya yarda da ita kuma ya ƙara yarda da ita sai ya ce hiya irsuhu hiya unsuhu hiya ilfuhu hiya hubbuhu sidiqan bila idhani anan ya ka kalmomi na larabawa wanda yabo ne ga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta yake cewa hiya irsuhu ita ce amaryar shi hiya unsuhu an ce uns min al-anis da uns an ce uns rabin jiki rabin jikin ƙarshen kenan alaka wadda take ita ce ita ce rabin jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama hiya ilfuhu kuma allo ita ce abikiyar shi wadda abuta wadda take dawwama hiya hibbuhu ita ce habibatuhu ita ce masoyiyar shi sidikan wannan gaskiya ne bila idhani bila idhani bi ma'ana bila buftani bila kasbin ba tare da wata ƙarya ba kenan wannan siffofin masu girma irsuhu ilfuhu unsuhu hibbuhu sirkan bila buhtani sun yi daidai ga umummunai aisha arrida radiyallahu anha wa ardaha hiya hibbuhu ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi so a cikin matan shi ya zo a cikin hadisi ingantacce lokacin da amr bin as yarda Allah ta tabbata a gare shi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mai man ahabbun nas ilai wani mutane wani soyuwa daga cikin mutane a gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Aisha yace Aisha qala min ar-rijal sai amurin ce daga cikin maza fa tunda anan mace ce ga yi sai yace abuha babanta diba abuha babanta as-siddiq wa hadisi wanda bukhari da muslim suka rawaito shi ai ya ya karanto annabi sallallahu alaihi wasallam har sauya mata suna yake bai cewa aisha ya ce ya aish ya aish jibril ya kara alaiki salam sai aisha take sai na ji wani irin ja daɗi da bin taɓa ji ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mini suna mai daɗi ya gyara mini sunana sai na rasa wani irin daɗin zan ji da shi da aka ce jibril yana gaida ni ko kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aish in ka ga fi hubbuhu sidqan bila idhani sai a baiti na 158 mala yake cewa awalaysa waliduha yusafi ba'laha so shin ba baban ta bane kullun yake musafaha da mijinta nan waliduha abubakar siddiq kuma ba'laha ana nufin abubakar babanta waliduha bi ma'ana ba'alaha bi ma'ana waliduha an ce afwan waliduha abubakar siddiq wa ba'alaha zawjuha sallallahu alaihi wa sallama kenan kullun annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tare da babanta kenan karshen falala wa huma bi ruhillahi ai bi rahmatillahi su annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da abubakar siddiq da rahama Allah da falala Allah da taufiqin Allah da al'amarin Allah madaukakin sarki mu'talifani kenan mutahabani fillahi suna soyayya dan Allah subhanahu wa ta'ala anan abinci na ɗari da hamsin da tara sai malam sai ya ba da labarin cewa to lokacin da baban aisha abubakar siddiq abokin manzon allah sallallahu alaihi wasallama mutuwa ta zomewa ya hau wannan kilabai sai ce lamma qada siddiqu ahmad nahbahu lokacin da eh, mutuwa ta zo ma abokin annabi sallallahu alaihi wasallama abubakar siddiq dafa al-khilafata lil imam thani dafa al-khilafa lil imam as-sani kenan anan yaskur fada'il wa mazaya umar eh, ana an fara fadin falala ta umar bin khattab radiyallahu anhu bayan abubakar siddiq kenan shi ya hau kuma wannan abubakar siddiq ya yi alkawari ne bayan shi umar ya hau kuma ya yi aiki da wannan abin ne a mafarki wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki a saman haka yana gindin wata rijiya ya ɗauko da guga sai ya ɗauko gugan bayan shi abubakar ya ɗauko bayan shi umar ya ɗauka hadisi ne ingantacce yanar sai ya wasiki da umar ya hau khalifa bayan shi sai umar ya hau khalifa da ba shi ne ake ce ma al'imam asali mana al-khalifa asali khalifa na biyu ya ce a'ani bihi ina nihin cewa da mi nike nihi al'imam asali al-faruk al-faruk umar bin hattab a satin da ya wuce mun yi zance an sami al-faruk dan saboda alfarku bayan alhaqqi wal wal batil rarrabewa tsakankanin gaskiya da ƙarya alfaruku da hausa mai rarrabewa shine ake cewa alfaru farraka anwatul bisayfi ba'da al-kufri wal imani kenan anan ani bihi alfaruq huwa azhar al-islam a baiti wanda baitin nan suna tare da wannan baitin shine ya bayyanar da musulunci ba da hafa'ihi bayan da ana musuluncin ana yin shi a koye wa mahazzala ya kauce da zuhu wa ba a birki tumari kuma hallo ya bayyanar da a koyayye lokacin kafin umar ya musulunta mutane sun kasance suna ɓoye musuluncin shi a koye ake yi فأظهر الله الإسلام ونصره بإسلام Umar. sai Allah ya bayyanar da musulunci da bayyana musuluncin Umar bin Hattab kuma wani addu'a ce Umar shi ma daga cikin falalar da ya samu addu'a ce ya samu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har Allah ya musuluntar da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake addu'a yake cewa Allahumma izzal islam bi ahabbi hazain rajulain ilayka bi Umar bin Hattab aw bi Abi Jahl bin Hisham ya Allah ka ɗaukakar da musulunci da wa'annan mutanen guda biyu da ko Umar bin Hattab ko Abu Jahal bin Hisham sai Allah ya amshe addu'a na magana ta farko ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama Umar ya musulunta da lokacin da Umar ya musulunta fantashar jiya Islam sai hasken musulunci ya bayyana والتوحيد توحيد يبينا واختلف ونقص ظلام الكفر والشرك shine aka ce bisaifi bainal kufri wal iman kenan kafirci sai ya ɗauke ko ana yin shi ma sai dai kai a koyi da kowa yana zuwa waji wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama da hijira duka a koyi amma shi umar da zai bayyana yayi sai ya zo ya gaban mutane gabaki daya amma marmara wa qala man arada an tuskilahu ummuhu falyulqini khalfa hadha alwadi duk wanda yake so uwar shi ta yi ɓarin shi to ya iske ni bayan wancan wadin bayan wancan kogon sai bayan wancan ramin duk wanda yake son uwar shi ta yi ɓarin shi ta yi asarar shi ya iske ni umar aslama umar ya musulunta kaga islam umar kenan shi kenan tun daga nan kuma musulunci ko kowa ke bayyana musulunci da ana la ilaha illallah yanzu a boye yanzu a bai dake da la ilaha illallah muhammadun rasulullah dalilin musulunta umar bin hattab radiyallahu anhu shine aka ce wa huwa azhara al-islam ba'da hafaidi shine ya bayyanar da musulunci bayan koyuwar shi wa mahazzalani wa baha bil kitmani ya kore da zalunci kuma hallo ya bayyanar da abu koyayye na'am sai a baiti umar yana da shi ma fada'il da dama wanda lokaci ba zai hana zai hana ambatar da fada'il da dama daga cikin fadail din nashi ake ce mai amirul mu'minin yake ɗaukan garin alkama a bayan shi Mm, garin alkama fatiri yake da daddare bai barci cikin sira ake cewa cikin shi kuka yake yana sai ya ce ma cikin ya buge shi ya buge cikin na shi ce kirkiri aw la tukirkiri la ta'kul hatta tashba ummatar rasul sallallahu alaihi wa sallam kai kukan ko kar kai kukan ba zaka ci ba dai har sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta koshi ya ringa yawo ya ringa waye ya ci waye bai ci ba kai ai ya gamu da wani wata baiwa Allah da marayu a wajenta ya ga ya zo ya doko ta dora musu tukunya da duwatsuna a ciki suna kuka yara habbarci ya ɗauke su ya ce menene wannan ta ce musu ai yara ne marayu ne a wajena kuka ne suke yi ya ce don me yasa sauran su ba sauran sun yi barci sai ta ce a'a kuma ga tuwon alhali kin dora ya ce a'a dan in yi kalman su ne su yi barci in ringa ce musu ya dahu dutse ne na dora da ruwa a ciki yake tattausa umar bin hattab ya hawaye ya koma baitul mali ya ɗauko garin alkama da wannan duka da abinci a saman bayan shi ya ɗauko da kanshi ya dafa ya ba su ya ɗauke wannan shugabanci kenan na umar bin hattab radiyallahu anhu ومدى وحل الأمر شورى بينهم a baiti na ɗari da sittin da ɗaya ya ce wa maza bi ma'ana ai lamma sha'ura umar bin hattab bi dunuyi ai lokacin da umar ya ga mutuwa ta zo me lokacin da aka soke shi yana yin sallah aka soka mai mashi alhabis abu lu'lu al-majusi shine ya soka mai mashi fa haqqaqa Allahu lahu shahada Allah anan ya ba shahada kenan shi ma anan umar mafiya malamai salaf suke cewa ya tambaya ya yi addu'a yake umar ke yi mutuwa irin da saman gado haka salim adam yana roƙon allah ya bashi mutuwar shahada yake cewa allahumma arzuqni shahada fi sabilika wa mautan fi baladi rasulika sallallahu alaihi wa sallam addu'a akan abu biyu yake duka allah subhanahu wa ta'ala sai da ya haƙa min wannan abubuwa ya allah ka arzuta ni shahada a cikin hanyar da Allah ya arzuta ni shahada kuma da mutuwa a garin garin manzon ka Madina sallallahu alaihi wasallam Madina ta Rasul sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu a Madina sallallahu alaihi wasallam ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da maza lokacin da qaruba ajlahu taraka al-amru shura li ikhtiyar al-khalifa shi ma sai ya bar shura akan a zaɓa halifa daga cikin mutane guda shidda in ya rasu kuma wa'annan guda shiddan su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya mutu ya yarda da su kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da bakin shi ma ya labarta musu 'yan aljanna ne suna cikin asharar mubashiruna bil janna wannan mutanen guda shidda su ne akwai usman bin affan akwai aliyu bin abi talib akwai abdurrahman bin auf akwai sa'ad bin abi waqqas akwai talha kuma akwai zubair bin awwab su ne a cikin guda shidda sai umar ya ce a zaɓi halifa daga cikinsu wayannan kuma su ne ake ce ma ahalul halli wal aqdi ahalul halli wal aqdi su ne conseil de sage majalisar dattawa su ne wanda in wani abu ya zo na taɓarɓara su suke warwarewa su ne in za a yi wani alkawari sai da su su ne in za a yi wata shawara sai da su wannan guda shidda sai suka yi rane in suka tattauna sai suka yi ittifaki dukansu kuma kowa ya yi mubaya'a akan a zaɓi usman bin affan hadda aliyu bin abi talib har Ali bin Abi Talib shi ma Usman bin Affan ya zaba kaga daga bayan shi kuma aka samu wayansu firka wanda suka fara a ba yi adalci ba kaza kaza kaza ina ruwanku lokacin ku ne su wannan tilka ummatun kad halat ta kuma Allah ya ce radiyallahu anhum waradu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi ayoyi da dama amma sai kaga mutane har yanzu akwai wannan masu aqida akwai su muna da su anan ta sai su ringa zagin abubakar siddiq radiyallahu anhu su ringa zagin umar bin hattab su ringa zagin usman suke ga wai a'a wai aliyu ne ya haɗu musulmin kirki duka wannan sahabban ya sun su duka gabaki daya su ringa zagin aisha da allah tabbata a garshi alhali aya ta zo ta ce ba ta yi komi ba ta tsarkake ta kenan kaga yin wannan abun ka karyata allah subhanahu wata'ala kafirci ne tunda ka ce wannan abun da alkur'ani ya zo wanda ya zo a cikin suratul nur ka ce ƙarya ne ta aida kuma allah ka tuhumi annabi sallallahu alaihi wa sallam in Allah tsare mu da irin wannan aqaid din kenan anan sai suka yi shawara ishtabahu ala Usman sai suka zabi Usman bin Affan sai malam anan sai fara zakkaro falololin shi sai ke cewa man kana yasharu laylatan fi raka'atin witran fa yukmilu hatmat alqur'ani anan falala Usman ne aka fara fada a cikin wa'annan a cikin wannan abiya ce man kana yashabu lailatan mutum ne wanda yake cika dare yana yin sallah witran fa yukmil hatmat alqur'ani anan mafiyawa malamai a wannan tafsirin ba suna ana nan yana sauke alqur'ani ba a dare guda ne dan saboda sahabbai suna sauke alqur'ani alal aqal kwana guda uku a kwana guda uku yana karanta alqur'ani matuƙa dan saboda Usman bin Affan yana daga cikin shaidar duk kowa yake mai ita daga cikin sahabbai annahu taliyan li kitabillahi taliyan min tilawa taliyan mutum ne mai karatun alqur'ani kullun ka ganshi mutadabbiran lahu kuma yana tadabburi a cikin alqur'ani yana ta tunani a game da shi bi fahimihi akan ya gane wannan alqur'anin wal amali bihi kuma ya aiki da wannan alqur'anin أبو عبد الرحمن السلمي يكتوى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن mutanen da suke karanta mana alkur'ani sun ba mu labari Usman bin Affan wa Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Mas'ud wa gairi ma da makamantansu yace annahum kanu idza ta'allamu min annabi sallallahu alaihi wa sallama lalle sun kasance idan suka koya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ashar ayat aya guda goma lam yatajawazha hatta yata'allamu ma fiha bisa wannan huce wannan aya guda goma su Usman bin Affan har sai sun huce har sai sun san menene wannan aya guda goma ta kumsa min ilmin daga aikin da yake cikin ta wal amal kuma sai aikata abin da yake cikin ta qalu sai suka ce fa ta'allamna al-qur'ana wal ilma wal amal jami'an sai muka koyi alqur'ani muka koyi ilimi muka koyi aiki a tare kun gani yana daga cikin makarantar alkur'ani na sahabbai usman bin affan hannu daga cikin falola na usman bin affan radiyallahu anhu sirki ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam iya biyu ya arman kadiba wannan abu abubakar ya ba annabi iya ya ba shi aisha umar ya ba shi hafsa kuma hannu usman hannu shi ma siriki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi mata guda biyu ya ba shi ruqayya da ummu kalsum aka ba shi ruqayya da ta mutu kuma hannu aka kara mai ummu kalsum hannu da ta mutu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce law kanat indi salisa la zawwajtuha usman da ina da iya ta uku da na ƙara ma Usman ita shi ne ne ake ce mai dalilin ya armu mata guda biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma zai san ba zunnuraili ma'abucin haske guda biyu kenan wannan shine lakabi wanda ake ce mai zunnuraili ma'abucin haske guda biyu kenan wannan Usman bin Affan radiyallahu anhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya labarta ne ba irin alamar ta ba baka nan aje a gaya ma kai dan aljanna ne a'a da bakin shi ya labarta ma Usman bin Affan kai dan aljanna ne sannan hannu daga cikin falala na Usman bin Affan Usman bin Affan Annabi sallallahu alaihi wasallam jin kuma shi yake sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ala astahi mimman tastahi minhu almalaika shin bana ji kumiya ba wanda mala'iku ma suna jin kumiyar shi annabi zai usman zai shigo annabi sallallahu alaihi wa sallama ka faɗe shi ko cinye shi a buɗe sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaugawa ya rihe dan saboda yana jin kumiya Usman bin Affan radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yaya ba na ci kumiya wanda mala'ika ba suke jin kumiyar shi idan wannan duka yana daga cikin falala na Usman bin Affan yadda Allah ta tabbata a gare shi bayan Usman bin Affan sai malam ya ce uliyal khilafatu sihru Ahmad ba'dahu a'ani aliyul alimar rabbani zawjul batuli ahar rasuli wa ruknahu laysa al-khurubi manazil al-ard manazil al-akrani kenan bayan Usman bin Affan sai Aliyu bin Abi Talib shine halifa na hudu halifa na hudu shine mai ha'iya ma ya kawo su yake cewa wa kul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu abubakar da umar kenan wazirahu kidman summa usman al-arshahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'duhum aliyu kharib haliful khairi bil khairi munjihu kenan bayan usman sai aliyu bin abi talib sai ya hau shi ma aliyu bin abi talib siriki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wa'annan kenan guda hudun sirkai ne na manzon Allah daga wanda ya ba annabi diya sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi diya aliyu bin abi talib ya arfi diya annabi sallallahu alaihi wasallama fatima shine ake cewa zaujul batuli al-batul fatima kenan kenan albatul huna ya ne fatima kenan ya armu fatima ɗaya kenan daga cikin balala bayan wannan kuma hallo tarabba fi hajrihi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu ya renu ya girma a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi a gidan annabi ma ya girma kuma yana daga cikin wanda suka fara musulunta daga cikin samari sannan kuma hallo ibn ammihi kuzan ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn ammihi dan dan uwan baban shi ne yumassilu rasul sallallahu alaihi wasallama shine representant na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so diyawa in za a yi haraka na fami annabi in bai zuwa sai ya tura shi wa yanubu anhu ya zama to shine interimin shi fi kasirin min a'malihi a cikin mafi yawa daga cikin ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallama dan saboda kusan shi yana daga cikin ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shuja kuma gwarzo ne shi ma kamar yadda su umar suke gwarzaye shi ma gwarzo ne baya barin takwana wa kazalika al'a'imman lazi qablahu al-khulafa aidan su ma wa'annan gwarzaye ne kuma shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama za ya hijira sai ya ba da kanshi sai ya kwanta a saman shimfiɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai wasu wannan wannan masu muhaza fara quraish kafiran quraishawa sun zo su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi da abubakar siddiq sun huta hijira sai a ne kwanta a sama sai suka tsaya suke jira ko ana leke ana ga shi ne yake sama annabi da fito watsa musu kasa barci ya rufe su yanzu kuma da aka je suka je suka leka to sai suka ga aliyu ne kuma ana kowa na tsoron taba shi wannan kaɗan daga cikin hasiya na aliyu bin abi talib yadda allah tabbata a gare shi wani shi ne kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ana gobe yakin haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lawudiyan raya gadan rajulan yaqtahu Allahu ala yadihi zan bada tutar wannan yakin a wani namiji wanda shine zai bude Allah subhanahu wataala zai bude wannan yakin za a ci nasara akan hannun shi yuhibbu Allah wa rasulahu yana san Allah yana san manzon shi kuma shi ma Allah yana san shi kuma manzon Allah yana san shi kenan anan muka zo karshen wannan jinsi abinda muke daidai Allah ya ba mu lalata da ku abinda muke kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين